yau kwanan wata biyu ga watan ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da uku ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan safiya a wannan masallaci na ammar ibn yasir radiyallahu anhu da ke unguwar hausawa ɗan fulani wanda idan ba a manta ba a jiya muna karatu ne a cikin suratul anbiya'i kuma mun tsaya akan aya ta 94 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 95 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين نعم الله مدوكين سركي yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani game da masu aikata nagartaccen aiki faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun Allah maɗaukakin sarki ce waɗanda suka aikata wani ɓangare daga cikin nagartattun ayyuka alhali suna muminai to waɗannan ba za a tauye musu kyakkyawan aikinsu ba Allah maɗaukakin sarki ce lallai mu masu rubuta abin da suka aikata ne sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo wannan ayar da faɗinsa wa haramun ala ƙaryatin ahlaknaha haramun ne abu ne da ba zai yiwu ba ala ƙaryatin akan wata alƙarya ahlaknaha da muka hallakar da ita annahum la yarji'una ya kasance wannan alƙarya ba za ta dawo ba Allah madaukakin sarki ya ce wa haramun ala ƙaryatin alharamu anan wajen abin da yake nufi shine ash-shay'ul mamnu shine abin da ba zai yiwu ba abin da ya koru faruwarsa Allah maɗaukakin sarki ce haramun ala ƙaryati haramun ne akan alƙarya alƙaryatu anan abinda ake nufi da ita su ne ahlul ƙarya su ma'abuta alƙarya ba ita gundarin alƙarya ɗin ba ma'ana mutanen da suke rayuwa a cikin alƙaryar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani zan yace wasalil ƙaryatal lati kunna ka tambayi kunna fiha ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikinta abin nufi ka tambayi ahlul qaryati ma'abuta alqaryar da muka kasance a cikin ta to abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan wajen shine wa haramun ala qaryatin bazai yu ba akan wasu ma'abuta mazauna da suka rayu akan a cikin wata alqarya daga cikin alqaryoyin da ahlaknaha muka halakar da su sakamakon zunubansu sakamakon bujirewa Allah madaukakin sarki annahum la yarji'una ya kasance ba za su dawo ba abinda Allah madaukakin sarki yake cewa shine ba za ta yi ba abu ne da ya koru idan aka halakar da wata alƙarya daga cikin alƙaryoyi da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su ya kasance kuma sun tafi kenan ba za su dawo ba a'a lallai akai wani lokaci na musamman da Allah madaukakin sarki ya tsara dawowarsu domin ya tashe su ya musu hisabi gwargadon kowa abin da ya aikata wannan ayar malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da mushrikai da wasu daga cikinsu ba su yadda Allah maɗaukakin sarki zai tashi mamaci bayan ya mutu ba wanda suna inkarin tashin alkiyama kamar yadda suke cewa tilka idan karratun khasira ai wannan dawowa ce da ba za ta yi ba dawowa ce da take cike da asara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen a idza mitna suna cewa yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka kasance ƙasa wa izaman muka kasance ƙasusuwa a inna lamaba'usuna yanzu duk da haka kuma za a tashe mu a dawo da mu ma'ana suna mamaki amma mamaki ne na inkari da nuna rashin yadda to Allah madaukakin sarki ya ga musu cewa ai abu ne da ba zai yiwu ba haramun ne dan Allah madaukakin sarki ya halakar da wata alƙarya ya tafiyar da ita sakamakon sabansu da zunubinsu ya kasance kuma sun tafi kenan sun ci bilis a'a bayan tafiyarsu bayan halakar da su Allah maɗaukakin sarki zai ƙara dawo da su wanda lokaci shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki ta sha alƙiyamarsa za a dawo da su a yi musu hisabi kowa ya girba abin da ya aikata kowa ya sami abin da ya aikata na gwargwadon abin da ya aikata na laifinsa wasu malamin suka ce wannan la da take cikin annahum la yarji'una cewa ba za ta yi ba a ce ba za su da ba suka ce la ce sila abinda ake nufi da sila ji biha li tawkidil ma'ana an kawo ta ne domin ƙarfafa ma'anar amma ko da ba ita zancen zai tashi abinda zancen yake nufi shine ayyarji'u ba'dal halak ma'ana ba za ta yi ba ga wata alƙarya da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ita ayyar ji'u da su ƙara dawowa bayan an halakar da su sai kasance dawar da ake nufi a nan wajen su dawo duniya kenan ma'ana ba za ta yi ba idan wata al'umma suka yi laifi suka yi wa Allah maɗaukakin sarki abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ya tafiyar da su kamar yadda al'ummomi da yawa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su Allah maɗaukakin sarki ya ce fa minhum man Allah maɗaukakin sarki ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowace irin al'umma Allah maɗaukin sarki ya rike su ne gwargwar zunubinsu wa minhum man arsalna alai hasiban wa minhum man akhadhatu sayha wa minhum man khassafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna daga cikin al'ummomi akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya halaka su ne da iska kawai iska aka turo ta rinka tumbike su tana jijjigo su tana daga su sama sannan ta fada su da ƙasa akwai irin al'umma kuma da Allah maɗaukin sarki da tsawa ya halakar da su ke da tsawa Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da su gaba ɗayansu su ne adawa akwai irin al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su ne da ruwa gaba ɗaya tafiyar da su da ruwa su ne mutanen annabi nuhu alaihi salam ko kuma fir'auna da mutanensa kun ga yanayin azabar da Allah maɗaukakin sarki ya kama su da ita shine ruwa ya cinye su gaba ɗaya wani kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsaga ƙasa ne sun shige ciki wasu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga garinsu ne sama gaba ɗaya sannan sai aka juya shi sannan aka sako shi ƙasa sannan Allah maɗaukakin sarki kuma yasa aka biyo mutanen da suke cikin garin da duwatsu daga cikin wuta kowace irin al'umma akwai yadda Allah maɗaukakin sarki ya bi halakar da su to ba ba abu ne da za ta yi ba idan Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su kuma a ce sun ƙara dawa duniya ai sun tafi kenan duk wanda ya halaka ya halaka kenan zai dawo idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa amma a duniya fa ya tafi kenan wasu malamai suka ce arruju a nan wajen abinda ake nufi shine tuba ga Allah maɗaukakin sarki tunda kalmar arruju'u takan zo da ma'anar dawowa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar tuba da istighfari zuwa gare shi suka ce ba za ta yi ba ga wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara halakarta Allah ya riga ya rubuta ya kaddara ilimin gaibinsa sai an halakar da su kuma daga baya su dawo ba za ta yi ba duk al'ummar da Allah ya kaddara sai ta halaka to fa sai ta halaka ba za ta yi ba ai yarji'u su dawo su tuba kuma su ce sun daina wani abu ba za ta yi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkanin al'ummar da ya kaddara halaka ta sai sun halaka to amma dai malamai suka ce ma'ana ta farko da maka ambata shine fa gasgatuwa ayar ta fa gasgatuwa akan ta shine haramun ne akan wata alƙarya ahlaknaha da muka hallakar da ita annahum la yarji'u ne kasance cewa ba za su dawo wannan haramun ne me amsar magana shine za su dawo washe za su dawo shine sai Allah madaukakin sarki ce hatta idza futihat ya ajuju wa majuju ɗaya daga cikin alamun da nuna da yake nuna cewa duk wanda ya halaka da duk wanda ya mutu lokacin dawowarsa yayi lokacin dawowarsa ya kusa shine hatta idza futihat ya ajuju wa majuju har zuwa lokacin da aka bude kofar ya juju wa majuju wa hum min kulli hadabin sai ga su su ya ajuju wa majujun daga kowanne irin tudu yansiluna suna gangarowa suna ciccidowa suna shigowa wannan ishara ce da take nuna cewa al'umma ne masu yawa al'umma ne masu yawa kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ce alama da take nuna cewa wanda Allah maɗaukakin sarki ya halakar za su dawo shine ranar tashin alkiyama to kusancin ranar tashin alkiyama akwai alamu da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wanda idan aka gansu to an san alkiyama tana dab da tashi daga cikin alamomin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wanda ke nuna cewa alƙiyama ta kusa tashi shine fitowar ya juju wa majuju ya juju wa majuju mun gabatar da tafsirin su a cikin suratul kafi idan yan uwa ba su manta ba a ƙarshe ƙarshen suratul kafi mun kawo kissar zulqarnaini wanda a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ya wannan katanga radam ya juju wa majuju wanda Allah maɗaukakin sarki ce inna ya ajuju wa majuju mufsiduna في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يا جوج وما جوج sun kasance al'umma ce daga cikin al'ummomi da Allah madaukakin sarki ya halitta suna cikin ƴaƴan annabi Adam yadda mutane mu ƴaƴan annabi Adam ne haka su ma ya ajuju ma juju ƴaƴan annabi Adam ne sai dai suna da yawa yawan da ya ninka na ɗan Adam ninkin ba ninkin yawa ne da ba zai faɗi ba kamar yadda hadisi ya tabbata yadda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa zamu zo mu karanta hadisin insha Allah ta'ala gaba ɗayan shi a farko farkon suratul hajji idan mun shige ta annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya tashin alkiyama Allah zai ce da annabi Adam alaihi salam ka fitar da rabon wuta daga cikin al'ummarka eh Allah zai ce da annabi Adam ƴaƴanka gaba ɗayan su ka fitar da rabon wuta wanda za su shiga wuta a cikin su sai annabi adam alaihissalam ya ce da allah maɗaukakin sarki ya rab wanne ne kuma menene rabon wuta daga cikin al'ummata sai allah maɗaukakin sarki ya ce duk cikin mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna duk cikin mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna haka allah zai ce da annabi adam alaihissalam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a lokacin ne ya ji alalul wildana shi ba a lokacin ne yaron da yake dan karami za ga farfara ta fara fito masa saboda tsabar bala'i to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga saban sa cewa amma mutum 999 nan za a fitar da su ne daga cikin yajuju ma juju ɗaya shine za a fitar daga cikin ku mutane ashe kun ga mutane ne masu yawa al'umma ce masu yawa kwarai da gaske to sun kasance mabarnata a doron ƙasa har sai da Allah maɗaukakin sarki ya tura zilƙarnain wanda zilƙarnain mutanen da suke rayuwa a daidai inda ya ajuju ma juju suke shigowa suke musu barna suka nemi alfarmarsa suka roƙe shi da da Allah ya musu katangar da za ta shiga tsakaninsu da ya juju ma juju kamar yadda mun gabatar a wancan tafsiri haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zilƙarnain yayi waccan katanga ta ƙarfe wacce aka yi ta da ƙarfe babbar katanga ga kauri ga kuma tsayi ta yadda ya ajuju wa ma'ajuju ba za su iya tsallaka ta ba fa masta'u ay yadharu wa mastata'u lahu naqaban kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ba za su iya tsallaka ta ba ba kuma za su iya huda ta ba saboda kaurinta da kuma tsayinta to lokacin da ya wannan katangar sai suke fitowa kullun kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin muslim kullum ya ajuju wa majuju za su fito suna ƙoƙarin fasa ko ɓula wannan katangan don su samu dama su ƙara dawa cikin mutane to kullum za su zo su aiki su aiki suna ƙoƙarin fasa wannan katanga ta ƙarfe za su yi aikin da za su sai sun yi nisa har sai ya kasance gatarin da suke sara da shi wanda yake bayan katangar ya fara jiyo alamun saran kun ga sara ya yi nisa kenan abu ya zo ƙarshe sai lokaci ya ƙure sai rana ta faɗi sai aiki ya tashi to sai su fita su ce gobe za mu dawo mu ƙarasa aiki da sun dawo gobe sai su tara aikin da suka yi jiya ya koma yadda yake katanga ta dawo yadda take kamar ba su fasa komai ba to tun daga lokacin da zalkar ne ya musu wancan katangar haka suke yi har zuwa yanzu kullum za su zo su yi aiki su fasa su fasa da sun dawo sai su mayar sai su tarar da wannan katanga ta koma yadda take kamar ba a saru komai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai lokacin da Allah ya kaddara shigowarsu cikin mutane Allah ya kaddara yanzu lokacin shigowarsu yayi lokacin da ya ajiye musu dan su shigo cikin mutane yayi idan suka aikin da suka yi na yini suka sara abin da suka sara ya kasance sun kusa kammala saran katangar su kulata su samu hanyar da za su shigo cikin mutane sai lokaci ya yi lokacin dakatar da aiki sai su dakata sai ɗaya daga cikinsu a lokacin sai ce in sha Allahu gobe za mu dawo mu ƙarasa da ba sa cewa in sha Allahu kawai cewa suke za mu dawo mu ƙarasa sai Allah mai da ita yadda take to amma da ƙarshe sai su ce in sha Allahu gobe za mu dawo mu ƙarasa aikinmu to washe gari da sun dawo sai su tarar da katangar a yadda suka bata bata kuma yadda take ba kun ga me rage kenan ƙarashin aiki sai su ƙarasa fasa katangan nan su ƙarasa hudata shi kenan sai su danno su shigo cikin mutane shi ne Allah maɗaukin sarki ce hatta iza futi hati ya ajuju a majuju har lokacin da za a buɗe ya ajuju a majuju a lokacin da za su fito wa hum min kulli hadabin za ka gansu daga kowanne tudu yansiluna suna gangarowa suna shigowa cikin mutane da gudu abin nema ya samu kuma kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a baya mabarnata ne hadisin muslim ya nuna cewa idan suka fito duk wani abin da suka ci karo da shi sai sun lalata shi ko mai rai ne ko mara rai ne sai sun lalata shi duk abin da suka ci karo da shi sai sun lalata shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai mutane duka sai su gudu su koma bayan gari can ganuwa inda babu kuwa sai su buya da su da dabbobin su saboda duk wanda suka ci karo da dajujo majus sai sun halaka shi duk abin da mutane suka ajiye na abinci sai sun cinye duk abin da mutane suka tanada na ruwa sai sun shanye duka suna da yawa yawan da ya wuce misali sai ya kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce za su wuce to ta kuwa ko ki ce tafki ko ki ce kogi saboda yawan su wanda suke na farko idan suka tar da kogin kankace mai sun shanye kogin gaba daya saboda yawan su duk sai sun shanye kogin gaba daya ba abin da zai rage wanda za su biyo bayan su ba za su tarar da komai ba sai irin kamar alamar ƙasa ta jika da ruwa to na ɗan jiko-jikon ƙasan shi za su ɗan ɗauka su ɗan lallasa saboda na baya na gaban su sun shanye ruwan saboda yawan su har yanzu suna wucewa har ya kasance na ƙarshe ƙarshe za su zo tare da wajen babu komai wajen ma ya bushe har ma su rinka cewa kai nan wajen fa kamar da akwai ruwa a wajen saboda yawan su haka za su yi barna kowa ya gudu sai ya kasance duk cikin duniya a lokacin babu kowa gaba ɗaya babu kowa kowa ya gudu wanda ya mutu ya mutu wanda suka kashe sun kashe wanda kuma ya samu ya gudu ya je tsira to yana bayan gari ko yana bayan duwatsu an je an bubbuya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce suna cikin gari a zazzaune sai su ji babu kowa sai su ce to mun gama da mutanen ƙasa yan sauran mutanen sama sai ɗaya daga cikin su ya samu mashi sai ya wujijjiga shi ya wujijjiga shi ya cilla sama sai mashin ya tsiri ya tafi can sai an daina ganinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mashin ya dawo sai jikin mashin ya kasance duk jini ne a jikinsa alamun kama ya ji ya tako wani abu mai rai ya dawo sai su ɗauki mashin sai su gani sai su ce to mutanen sama ma mun gama da su shi kenan yanzu mu ne da ƙasar gaba ɗaya mun gama da mutanen ƙasa mun gama da mutanen sama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana haka tsanani ya yi wa mutane tsanani ga yunwa ga ƙishirwa ga rashin kwanciyar hankali sai annabi isa alaihissalam lokacin annabi isa alaihissalam ya sako allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar lokacin dawarsa ya yi sai mutane su roƙi annabi isa ya yi addu'a allah maɗaukakin sarki ya tafiye musu da waɗannan halittu sau da sai annabi isa alaihissalam sai ya ɗaga hannu ya roƙi allah maɗaukakin sarki sai allah maɗaukakin sarki ya aiko wasu irin tsutsotsi masu suna annagaf eh sunan tsuntsun kenan annagaf Allah zai turo su sai su rinka shiga jikin ya ajuju wa majujin annabi ce sai su mutu mutuwa guda daya me ake nufi da mutuwa guda daya mutuwa kamar mutuwar rai daya yadda rai daya zai mutu to haka za su mutu su ma gaba daya Allah ya sa an fahimta ma'ana yadda kika san idan mutum rai guda daya ya mutu lokaci guda yake gama abin da zai na buge-buge da sauransu ya rasu to dukansu haka za su mutu a lokaci guda ba wai wannan zai mutu sannan wannan ya mutu ba ko wasu su mutu daga cikin sannan wasu bai bayan a'a mutuwar rai ɗaya za su yi gaba ɗaya to saboda yawan sai ya kasance duk sun cika duniyar gaba daya duk gidajen mutane da shagunansu da duk inda ake harka duk gawar ya juju ma juju ce su mutane saboda tsoro da firgici suna can bayan ganuwa ba san ma abin da ake ba ba san ma ya juju ma juju sun rasu ba sai bala'i ya bala'i sai wasu daga cikin mutane a ce da Allah waye a cikin mu zai sai da ransa ya je gano mana me ake ciki ne dan san dan ji alamun shiru shiru kamar ba motsi kowa sai ya ki sai ɗaya daga cikin mutane ya shahada kamar yadda annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam sai shahada ya ce to ni bari in je eh bari in sai da nawaran na je sadaka sai ya fito shi ya ba da ransa sai ya wasiya ya fito idan ya san shi tashi ta kare in suka in suka haɗu da su yana fitowa kawai sai ga duk gari duk inda suke gaba ɗaya gawar ya juju ma juju ce fululu a ko'ina su ne kaɗai ba masa kaɗin ce duk su ne sau da sai daga murya ya ƙara ya yi kuwa ya ce ku fito ku fito Allah maɗaukakin sarki ya gama da su sau da sai a fito za a fito ana munnar Allah maɗaukakin sarki ya kashe ya juju ma juju to amma kuma babu abinci babu gurin zama ko ina ya juju ma juju ne duk gidajen mutane gaba ɗaya duk su ne ko ina wasu kan wasu wasu kan wasu haka sau da sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai mutane su ƙara roƙon annabi isa alaihi salam ga kuma warin gawarsu gawar ya juja majujin ga warin gawarsu ga ma masu katsinke sai annabi isa ya ƙara ɗaga hannu sai ya roƙa allah maɗaukakin sarki sai allah subhanahu wata'ala ya aiko da wasu irin tsuntsaye masu dogon baki sai su je su rinka ɗauke wannan gawar waki na ya ajuju ma ajuju sai su je su rinka cilla a cikin ruwa haka za su je su rinka cilla a cikin ruwa sai kasance dukkanin su gaba ɗaya babu saura ko ɗaya to daga nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wani ruwa sai an yi kusan kwana arba'in ana ruwa shine ruwan da za a yi shi duk duniya babu inda ba zai shiga ba ko ina sai an yi wannan ruwa so da ka sai ya wanke wannan kazantar ta ya juju ma juju da komai da komai sai ya wanke ta sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci tsirrai kuma sai su fara fitowa sai mutane su samu abincin da za su ci to wannan shine ƙarshen ya juju a majuju za su zo suna ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama wasu daga cikin malamai suna cewa ya juju a majuju suna ɗaya daga cikin ashratu sa'a al-kubra ma'ana alamomin tashin kiyama manya-manya wasu kuma suka ce yana cikin alamomin tashin kiyama ƙanana don alamomin tashin kiyama kala biyu ne akwai alamomin tashin kiyama ƙanana-ƙanana wanda da yawa daga cikinsu fiye fiye da kashi 90 din mun duk yanzu muna cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a rasa amana an talidal amata rabbata rabbataha wa an tara alhufata al'urata al'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil buni duk alawomin tashin alkiyama ne karshen duniya za duk abubuwan da annabi ya faɗa galibi kanana kanana ashratu sa'a al-sughra galibi sun bayyana akwai kuma manya manya su manya manyan waɗanda su ne daga su daga su kuma sai tashin alkiyama Allah ya samu dace daga waɗancan manyan alamun tashin alkiyama sai tashin sai tashin alkiyama to daga cikin su akwai fitowar ya ajuju ma juju kamar yadda ku sani yanzu haka ya juju ma juju suna nan suna nan suna rayuwar su a inda Allah madaukakin sarki ya kaddara musu a zilkarne ne ya sa wata katanga ya katange su suna nan amma inda za ku san ikon Allah da buwayar Allah maɗaukakin sarki duk bincike-bincike da ƙwaƙule-ƙwaƙule da shige-shige na bature ba ku taɓa ji an ce an gano inda katangar ya juja majuji take ba ba wanda ku taɓa ji an ce ya je wajen amma tana nan kuma da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ya shi kenan za su fito kuma su shigo cikin mutane to ɗaya daga cikin manyan alamun tashin alkiyama kenan daga cikin alamun tashin alkiyama akwai shi kansa sakuwar annabi isa alayhi salam to kun ga a lokacin annabi isa yana nan kamar yadda annabi ya bada labari shi ma alamar tashin alkiyama ne dan haka Allah madaukakin sarki cewa innahu la ilmun lisaati fala tamtarun biha wattabi'u dawar annabi isa ilmu lisaati alama ce alama ce ta tashin alkiyama haka nan akwai bayyanar mahadi akwai bayyanar mahadi shi ma alama ce ta tashin alkiyama da sauran alamomi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana a cikin hadisi to Allah madaukakin sarki ce wanne lokaci ne wanda Allah madaukakin sarki ya halakar da su za su dawo shine idan alkiyama ta kusa washe ne idan alkiyama ta kusa hatta idza futihat ya'juj wa majuj har zuwa lokacin da za a a ya'juj wa majuj za su fito za su fasa wancan katanga su shigo cikin mutane wa hum min kulli hadabin yansiluna zaka gansu suna gangarowa suna tsallakowa daga kowanne tudu suna shigowa cikin mutane Allah madaukakin sarki ce wa qatarabal wa'dul haqq idan kaga haka to wa qatarabal wa'dul haqq alqawari na gaskiya ya kusanto kenan menene alqawari na gaskiya shine tashin alkiyama wa qatarabal wa'dul haqq alqawari na gaskiya wanda babu shakka ko kokonto a cikinsa ya kusanto yana dab da zuwa shine na gaya muku cewa da zarar waɗannan manya-manyan alamun tashin alkiyama sun shuɗe sai mai a gaba sai tashin alkiyama to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan wajen yace da zarar kaga ya juju ma juju to waqata rabal wa'dul haqq alqawari na gaskiya ya kusanta yana dab da kasancewa fa idha hiya shakhisatun absarul ladina kafaru idan wannan lokaci ya zo fa'iza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru za ka ga gannan wanda suka kafarta idanuwan wanda suka kafarta shakhisatun sun kakkafe sun tsatsaya su ne allazina kafaru idan mutum idan kuna so ku fahimci abin da ake nufi da shukhusul basar kafewar ido idan akwai wanda ya taba ganin mutumin da ya rasu kafin a rufe masa ido to yadda idan mutum yake tsayawa na shi ake kira shuhusul basar idan mutum ya rasu ya mutu kafin idansa a rufe masa shi don duk wanda ya rasu za ku ga idansu tsayawa yake kawai na kallon sama to ido kaga ya tsaya baya kibtawa a tsaitsaye to na shine shuhusul basar har sai an sa hannu an rufe mutum idansa ko kuma lokacin da wani firgici ko razani ya kama mutum idan mutum yana cikin halin zaman lafiya kawai sai wani abu na tsoro ya zo masa bagatatan bai san da shi ba ya yake yi za ga ya zazzaro ido ya zazzaro ido wannan zara idan idan sai tsaya kyam din nan to shine shukhusul basar to idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ran tashin alkiyama ta zo duk wanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suka hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta suka bijire wa annabawan Allah da manzanninsa za ka idanuwansu sun kakkafe sun tsatsaya sun tsatsaya saboda firgici da razani da ke cikin wannan yinin Allah maɗaukakin sarki ce ya wailana sai ka ji suna cewa su waɗannan kafare da idanuwansu za su kakkafe sai ka ji suna cewa qad kunna fi ghaflatin lallai haƙiƙa mun kasance a cikin rafkana ne min haza game da wannan yinin mun kasance a cikin rafkana daga fala game da wannan yinin annabawa da manzanni sun mana wa'azi sun gaya mana akwai yinin tashin alkiyama sun gaya mana wannan ranar za ta zo larai ba fiha babu shakka ko kwanto a cikinta amma sai muka gafala sai muka rafkana sai muka iyadda sai muka aikata abin da muka ga dama bal kunna zalimina sai wasu daga cikin su ce bal bari bal ibrabiya ce idrabni al-ibtali ma'ana bari wancan zancen ba wai gafala kuka yi ba bal kunna zalimina ai mun kasance sai su gaya wa junansu ce ai mun kasance a zalimai kawai mun kasance a zalimai ta hanyar zaluntar kawunan mu ta hanyar jingina wa Allah madaukakin sarki kishiya ta hanyar bijirewa annabawan Allah da manzanninsa ta hanyar yin kin yin duk abin da Allah madaukakin sarki ya so mu aikata sai su gaya wa junansu haka Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون نعم لهم فيها زفير لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون نعم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
na'am Allah madaukakin sarki ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani game da a yadda idanuwan wanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki za su kasance a kakkafe idan su ga wani ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ce inna kuma mata abuduna lallai ku waɗanda kuka kafirce wa Allah maɗaukakin sarki wa mata abuduna da abubuwan da kuke bautata wa na gumaka hasabu jahannama da ku da su ɗin gaba ɗaya makamashi ne na jahannama antum laha ku da su laha game da wata jahannama wariduna masu gangarawa ne ku shiga cikinta Allah maɗaukakin sarki ce lallai waɗanda suka bautatawa wani Allah subhanahu wata'ala da su da abin da suka bautatawa na gumakansu na duwatsu na duk abin da suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki a matsayin kishiya da su masu bautar da su abubuwan da aka bautatawa Allah maɗaukakin sarki ce gaba ɗayansu hasabu jahannama za su kasance makamashi ne na wutar jahannama antum laha wariduna kuma za su gangara su shiga cikin wutar jahannama wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a wasu ayoyin dama ita wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta kuma ya ƙaddar sai ya cika ta da wanda za su shiga cikinta Allah ya halicci aljanna ya ce ya yi alkawari kuma zai cika ta ya ce ya halicci wuta kuma ya yi alkawari zai cika wuta la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'ina Allah ya ce sai na cika tabbas hakika sai na cika wutar jahannama da aljanu da mutane to makamashin da Allah madaukakin sarki ya tanada zai zuba a cikin wutar jahannama dan ta cika dan mutane kadai ba su iya cika wutar jahannama ba eh mutane sun yi kadan to sai an tanada masa wasu makama an tanada mata wasu makamashin su ne duwatsu shi sa za ku ji a wasu ayoyin Allah maɗaukakin sarki na cewa ƙudu hannu fattakun nara lati wa ƙudu hannas wal hijara ya yi wallazi na amanu ku an fusa kuma ahalikum nara wa ƙudu hannasu wal hijara Allah ya ce makamashi da za a sa a wutar jahannama su ne duwatsu da kuma mutane to kamar yadda ku sani mushrikan makka galibi abubuwan da suke bautatawa duwatsu ne da wasu bishiyoyi saboda haka duwatsu ne da wasu bishiyoyi abubuwan da suke bautatawa to waɗannan abubuwan da suke bautatawa ɗin na duwatsu da bishiyoyin da katako da duk abin da suka bautawa wanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki zai tarkata su da su da abin da suka bautatawa ɗin gaba ɗaya zira su a cikin wutar jahannama dukkanin su gaba ɗaya babu wanda zai tsira Allah madaukakin sarki nuna cewa antum lahawa ridun da za su gangara ne cikin wuta dan abin da ake nufi da alurubi shine gangarawa to amma ita wuta ba waje bane da yake tudu da kwari balle a ce an gangare da mutum malamai suka ce abinda za a yi shine za a hankada mutum lokacin da mutum yake tafiya a hankali aka hankada shi me zai kasance zai ƙara speed to haka za a hankada su cikin wutar jahannama gaba ɗayan su za su shiga cikin ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu lokacin da wannan ayar ta sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wasu daga cikin mushrikan makka daga cikinsu akwai alwalid ibn al-mughira kamar yadda abu abdullahi al-khurtabi ambata da ibn jarir tabari da wasu daga cikin malaman tafsiri lokacin da wannan ayar ta sauka abdullahi ibn abbas yake cewa akwai wata aya a cikin alqur'ani yace ina mamaki mutane ba su taba tambaya ta ma'anar wannan ayar ba yace sun san ma'anar wannan ayar ne ba sa tambaya ta ko kuma ba su sani ba sun jahilci ma'anarta amma duk da haka ba sa tambaya ta sai aka tambaye shi aka ce wace aya ce akramakallah sai ce ita ce inna kuma mata abuduna da ku da abin da kuke bautatawa hasabu jahannama dukkaninku makamashin jahannama ne antum lahawariduna kuma za a gangarar da ku za ku shiga cikin wutar jahannama yace yadda ayar ta sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar wa mulid walid ibn al-mughira da wasu daga cikin mushrikan makka saboda haka sai ransu ya ɓaci hankalinsu ya tashi suka ce lalle muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zage mu ya zage allolinmu ya ce da mu da su duk za a tarkata mu a samu a cikin wuta ransu ya ɓaci suka rasa yadda za su to akwai wani mutum da ake ce masa abdullah ibn zaba'ara sunansa kenan abdullah ibn zaba'ara wani mutum ne daga cikin mushrikan makka sai suka gaya masa abin da ya faru suka ce kaji abin da mutumin namu ya mana yau yau abin ya kai har ya zage mu ya zage allolinmu gaba ɗaya sai ce musu me ya ce sai suka karanta masa wannan ayar ai cewa yi inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama da ku wai da mu da abin da muke bautawa wanda ba Allah ba dukkanin makamashin jahannama ne to kaga ya zage mu mu ma yace an wuta ne kuma sannan allolin ma yace da an da wuta za a sa su sai ce in ko wannan ne ni ku kai ni wajen sa wallahi sai ne mai martani kuma sai ne masa raddin da bai isa ya kwaci kansa ba sai suka ce to ga ya mana abin da zaka ce masa sai ce in dai haka ne ai an bauta wa annabi isa dan maryam ko suka ce eh kwarai da gaske haka ne an bauta wa uzairu haka ne an bauta wa mala'iku haka ne waɗannan guda uku za ku ga duk bayan Allah ne nagartattu annabi isa alaihi salam manzo ne annabi daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki mursalai barma yana ɗaya daga cikin ulul azumi na rusuli wasu daga cikin nasara ko kuma in ce nasara sun ɗauki annabi isa alaihissalam a matsayin allah sun bautata masa hakanan uzairu shi ma annabin allah ne wasu daga cikin yahudawa sun bautata wa uzairu wa qalatil yahudu uzairu ibnullah wa qalatil nasara almasihu ibnullah da yahudi da nasara sun bautata wa annabi isa da annabi uzairu sannan mala'iku mala'iku su ma allah maɗaukakin sarki ce ibadun mukramuna bayi ne masu karamci masu girma to su ma an samu wasu bautata musu daga cikin mashirkan makka sai ce to in dai haka ne da annabi isa da uzairu alaihi salam da mala'iku dukkanin su ma 'yan wuta ne ina fata an fahimta ya ce dukkanin su 'yan wuta ne me yasa saboda su ma an bautata musu ba abinda da ayat ce inna kuma mata abu duna min dunin lahi ba da ku da abinda kuka bautata wanda ba Allah ba hasabu jahannama makamashin wuta ne to annabi isa ma an bautata masa shi ma makamashin mutane kenan uzair shi ma an bautata masa shi ma makamashin mutane mala'ikun Allah su ma an bautata masa su ma makamashin mutane saboda haka yana faɗan wannan sai al-walid bin al-mughira da mushrikan da suke kusa da shi da mushrikan da suke tare da shi sai ihu da ƙara sun samu nasara sun samu abin da za su kayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi yesu suna gani ruwa tasha sun ci gari shi ne allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin suratu zukhruf ya ce walamma buriba ibnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu masalan li bani isra'il Allah madaukakin sarki ce walamma duriba ibn walamma duriba ibn maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun yayin da aka buga misali da annabi isa dan maryam Allah madaukakin sarki ya nuna cewa bawan Allah ne shi amma wasu sun dauke shi a matsayin Allah Allah ya buga misali da shi idza qaumuka minhu yasiddun sai ga wasu daga cikin mutananka yasidduna suna ta kakaki suna ta ihu suna ta karaji cewa ai sun ci gari sun samu lagon da za su kama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka rinka cewa wa qalu a alihatuna khairun yanzu allolinmu ne suka fi alkhairi am huwa ko annabi isa annabi isa an bautata masa gumakanmu ma an bautata musu to wanne ne mafi alheri a ciki an ce da yan wuta ne dukkaninsu an ce yan wuta ne to wanne ya fi alheri kenan a alihatuna khairun am hu sai Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala wallahi ba su buga maka misali akan annabi isa da gumakansu ba sai dan kawai don su musu da kai su jayayya amma sun san annabi isa daban gumakansu da allolin da suke bautatawa daban balhum qaumun khasimun mutane ne masu iya musu kawai sai Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi shi annabi isa ba kowa bane face bawa da muka yi ni'ima a gare shi waja'alnahu masalan li bani isra'ila muka sanya shi kuma ya zamto misali ne ga banu isra'ila bisa kasancewa Allah madaukakin sarki zai iya aikata duk abin da ya so saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce law kana haula'i alihatan inda a ce waɗannan abubuwan da suke bautatawa da su mushrikan maka suke bautatawa alihatan alloli ne da ya kamata a bautata musu ma waraduha aida ba su gangara sun shiga wutar jahannama ba ta za a ce Allah a cikin wuta hasha wa kalla abu ne da ba zai yi ba Allah maɗaukakin sarki ce inda a ce abubuwan da su mutanen maka suke bautatawa na gumaka da bishiyu da katakwaye inda a ce alloli ne da gaske ma waraduha da ba su shiga wutan jahannama ba da ba su gangara sun shiga wutan jahannama ba lahum fiha zafirun Allah maɗaukakin sarki ce lallai suna da wani irin kugi da ƙara shine zafir in aka ce zafir shine irin kuka da jaki yake yi a farkon lokacin da ya fara kukansa don kun san duk wanda ya taba jin kukan jaki wanda yanzu cikin birni galibi jakuna sun ɗanyi karanci yanzu ba galibi babu jakuna a cikin birni amma duk wanda ya taba zuwa ƙauye je da jaki yake kuka ya yake yi farkon kukansa yana farawa ne da ƙarfi yana ɗagawa ya ai saboda munin kukan jaki shi sa Allah madaukakin sarki ce inda an karal aswat da sautul hamir mafi munin sauti a cikin sauti da ake da ke fita a cikin halittu shine sautin jaki sautin jaki shine mafi munin sauti to duk wanda ya taba jin kukan jaki zai ga yadda jaki yake kukansa shine yana dagawa ne da ƙarfi sannan kuma sai aje a hankali a hankali haka yake kukansa to waɗanda za a sa a cikin wutar jahannama lahum fiha zafirun suna da irin kukan jaki karo na farko shi sa Allah madaukakin sarki a wani wajen ya nuna kuma za su yi kukan jaki a karan farko kuma su yi shi a ƙarshe fa amma alladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq zafir shine kukan jaki a karan fari shahiq kuma shine kukan jaki a ƙarshe lokacin da yake ajiye shi za ku ji ƙarshe yana dan yana dan ajiye shi a hankali a hankali a hankali to wanda aka sa a cikin wuta kukan da za su ringa irin kukan jaki ne ihu da ƙaraji a karan farko sannan kuma ƙarshe idan wahala ta yi wahala suka bugu suka da ku sai su rinka kukan kuma a hankali a hankali haka Allah maɗaukakin sarki ce lahum fi haza suna da kuka irin kukan jaki lokacin da ya fara wa hum fiha sannan su waɗannan ƴan wuta a cikin wutar jahannamar la yasma'una ba sa jin komai ba sa jin magana haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata ma'ana idan 'yan wuta suka shiga wuta ba sa jin magana kamar yadda Allah maɗaukakin sarki bayyana a wajen cewa dama shi ɗan wuta baya ji baya gani kuma baya magana subhanallahi Allah ya mana tsari da wuta baya ji baya gani baya magana wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa za a tashe su akan fuskokin su ranar tashin alkiyama suna bebaye kurame kuma makafi Allah ce ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wuta so da yan wuta haka za su kasance wasu ayoyin kuma sai Allah maɗaukar sarki nuna mana cewa yan wuta suna iya ji kuma suna iya magana kuma suna iya gani to sai malamai suka ce wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani sun nuna yan wuta suna ji wasu ayoyi kuma kamar wannan sun nuna 'yan wuta ba sa ji ya za a ayoyin sai malami suka ce eh haka ne ai shiga wuta marhala marhala ce zango zango ne akwai lokacin da 'yan wuta suke iya jin junansu suke iya gani akwai lokacin kuma da kwata-kwata ba sa iya ji ba sa iya gani asar ya tabbata daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda kamar yadda babban malamin tafsiri ibnu kasirin ya kawo a cikin tafsirinsa cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya fitar da duk wanda zai fitar daga cikin wuta wanda duk ya yi laifi daga cikin masu imani aka sa shi a wuta aka yi mai azabar da za a yi masa ya fito aka kai shi aljanna sai kasance wuta kawai sai wanda za su dawoma a cikinta Allah ya mana tsari saura iya wanda za su dawoma a cikinta kadai ya ce to za a sa su a cikin wasu akwatuna ne na wuta wasu akwatuna za a sa su a ciki daga lokacin ne sai a ditse jinsu da ganinsu da magana su gaba ɗaya sai su daina yi wanda yake cikin wuta ba zai ji azabar da ake wa ɗan uwansa ba malamai suka ce dalilin wannan shine saboda yin hakan shi ma wata azaba ce akan azabar da ake musu dan wai bahaushe na cewa mutuwar yawa kaka ce idan wani abu ya same ki sai kika hanga sai kika hango sai kika ga a kusa da ke akwai wacce take da irin wannan matsalar taki zaki ji akwai sauki a ranki eh wani abu ne na bala'i ya same ki sai kika ga ai ba ke kadai bace wancan ma irin wannan abin ya same ta a'a ai ga wancan ma irin wannan abin da ya same ni ya same ta sai kiga kuku biyar ne sai kiga to alhamdulillah ai ba ni kadai bace zaki ji daɗi amma sai abin ya same ki sai kiga ke ki kadai ce duk ungo wannan damuwar nake kadai ke nake kadai ta shi kadai ya isa ya samu kyauta cutar ta daban to shi sa idan aka sa in wuta a cikin wuta idan wancan yana jin yana jin kukan wancan wannan yana jin karar wannan wannan yana jin ihun da wannan yake hakan zai rage musu tension zai rage musu zai rage musu jin radadin azaba tunda ai ba ni kadai bane wancan ana dukan sa ni ma ana duka na wannan ana dukan sa haka misali sai ya rage musu abin nan din to amma sai Allah madaukakin sarki ya sa su daina ji yanzu baya ji abin da zai dauka duk duniya shi kadai ake azaba duk cikin wutar gaba ɗaya shi ake azaba to shi kansa wannan nau'i ne na azaba nau'i ne na ƙuntatawa nau'i ne na sanya baƙin ciki da damuwa a zuciya wanda ake azaba shi sa wuta marhaloli guda biyu ne wani lokacin za a ji wani lokacin ba za a ji ba Allah madaukakin sarki nuna mana wani lokacin ana iya ji asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana rabbana absarna wa sami'na wani lokacin za su su da kansu in mutane su ya ubangiji mun ji mun gani ashe ana gani kenan wani lokaci Allah madaukakin sarki ba mu labari ɗan wuta da yan aljanna ma ana tattaunawa ana magana ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ‘yan aljanna ya su kira ‘yan wuta su ce mu ‘yan aljanna insha Allah ta'ala mu gaba ɗayan aljanna mun samu abin da Allah ya mana alkawari a duniya cewa da gaske ne gashi mun abin alkawarin ya gaskata shin ku ‘yan wuta su ‘yan wuta abin da Allah ya musu alkawari su ma an gaskata musu sai ‘yan wuta su ba da amsa da bakin su ce kalu na'am eh mu ma mun samu to ashe kun ga yan wuta suna ji kuma suna magana kenan a wani lokaci akwai lokacin kuma idan Allah madaukakin sarki ya ce qalaq sa'u fiha wa la tukallimuna kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa za a ce wutar gaba daya ku shiga cikin ta ku buya a cikin ta wa la tukallimuna kada wanda ya ƙara magana daga lokacin babu magana ba ji ba gani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu da shiga wuta saboda haka Allah madaukakin sarki ce wannan shine abin da zai samu a ‘yan wuta idan sun shige ta sai Allah maɗaukin sarki ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna haƙiƙa waɗanda alhusna ɗin su ta gabata ula'ika anha muba'aduna waɗannan su game da wuta muba'aduna ababen nesantawa ne haƙiƙa waɗanda alhusna ɗin su ta gabata a gare mu su irin waɗannan anha game da wutar jahannama da aka jefa waɗancan mu ba a duna su ababen nesantawa ne babu su babu su shiga wuta Allah ce la yasma'una hasisaha ko kuginta da rurun wuta jana ba ya ji ba wa fi mashtahat anfusuhum wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna su suna cikin abinda suna da madawwama a cikin abinda ransu yake kwadayi abinda ransu yake so malami suka ce faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce innal ladhina sabaqat lahum min alhusna haƙiƙa wanda alhusna ɗin su ta gabata a wajen mu malami suka ce menene alhusna wasu daga cikin malami suka ce ita ce aljanna don wata ayar Allah maɗaukin sarki ya ce lil ladhina ahsana alhusna wa ziyada haƙiƙa waɗanda suka kyautata aiki suna da alhusna mece ta alhusna aljanna sai Allah ya ce wa ziyada da ma ƙari bayan an sa mutum aljanna kuma za a bashi ƙari sai wani ya ce to bayan aljanna kuma me ƙarin shi ne hadisi nuna abin da ake nufi da ƙarin shi ne ganin Allah maɗaukakin sarki to malli shahid dai anan shi ne alhusna ita ce aljanna ma'ana wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara a cikin ilimin gaibin sa ya san ƴan aljanna ne suka kyautata aiki a duniya to irin waɗannan game da wutar jahannama ababen nisantawa ne babu su babu shiga wutar jahannama wasu kuma suka ce abin da ake nufi da alhusna ita ce as-sa'ada shi ne samun arziki e wanda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara masu arziki ne ba shaƙiyai ba ne sun yi aiki nagari sun wa annabawa da manzanni biyayya to irin waɗannan game da wutar jahannama mu ba a duna ababen nesantawa ne babu su babu shiga wutar jahannama Allah ya samu daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce la yasma'una hasisa ko ƙarar jahannama ba za su ji ba ko ƙarar wuta ba za su ji ba dan wuta tana da ƙugi da ruri da take da kanta to irin wannan ƙugi da ruri da wuta take su waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu shiga aljanna ya ƙaddara musu samun rabo kowane rurin ba za su ji ba don ita wannan rurin da wutar jahannama take shi shi kaɗai ma azaba ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ta kadu ta mai yazo min alghayyu idan wutar jahannama ta yi fushi ta yi fushi ta kadu ta mai yazo kai ka ce ta kamo mutane ta hahaɗe su saboda fushi to za ta yi fushi ta yi ruri ta yi ƙugi to irin wannan ƙugin da wuta take ai ko yanzu ko yanzu in kika je inda ake hura wuta wutar gaske za ki ji wata ƙara da take wani ruri da wuta take wuta kawai noman wuta wannan ta duniya wanda ya taɓa ganin inda wuta wuta gidan rodi take ko alal akalla ɗan ƙaramin misali irin wuta gidan biredi ma oban ɗin biredi inda ake hura wutan a ciki ka je ga wuta mutum ya je dan zira kansa ya gani ya take a nan mutum zai ga bala'i tsirararsa to irin wannan ƙugi da ruri da wuta take yi yan aljanna kowanne ƙarar ba za su ji ba Allah maɗaukakin sarki ce hum fi mashtahat anfusuhum su yan aljanna game da duk abin da zuciyarsu take so zuciyarsu ta ƙawata musu khaliduna madawwama ne za su dawwama game da duk abin da zuciyarsu take so shi sa abu ne guda biyu yan uwana masu albarka ku fahimci cewa idan kika kyale san zuciyarki a duniya wallahi Allah zai baki san zuciyarki a aljanna amma in kika bi san zuciyarki a duniya to wannan san zuciyar take kuma Allah kiyaye mu shi zai kai mu cikin wutar jahannama haka al'amarin yake za ku ji Allah maɗaukakin sarki ya ta maimaita cewa 'yan aljanna suna da san zuciyarsa duk abin da zuciyarsu take so a duniya a lahira Allah maɗaukakin sarki zai ba su aljanna amma a duniya kuma sai ku ji Allah maɗaukakin sarki ya ta nuna mana cewa mutum ya guji san zuciyarsa ba a san san zuciya mutum ya kauce wa san zuciya me dalili saboda san zuciyar duniya shi yake tunkuɗa mutum zuwa ga abin da baya so a lahira amma idan mutum ya bar son zuciyarsa a duniya to sai Allah madaukakin sarki kuma ya bashi abin da yake so a lahira shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki cewa fiya ma tashtahihi al-anfusu wa taladhu al-ayun idan muka shiga aljanna insha Allah ta'ala muna da duk abin da zuciyar mu take so da kuma duk abin da idan mu yake jin dadin sa Allah zai ba mu shi wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'una Allah yace kuna da duk abin da zuciyarku take so a cikin aljanna sannan walakum fiha ma tad'una kuna da duk abin da za ku kirawo me mutum yake so a duniya me mutum yake so aljanna fada kawai zai Allah madaukakin sarki ya bashi Allah madaukakin sarki ce a cikin aljanna fi ma fil jannati ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin shi ba zuciya ba ta taba darsa wa kanta ce tunanin irinsa ba Allah ya bashi a cikin aljanna shi sa ku fahimta a cikin aljanna fa babu haram eh ku fahimci wannan da kyau duk wanda ya shiga aljanna babu haram ba abin da za a ce miki kada ki cika za haramun ne a duniya ne ake haramun abu kaza haramun ne kake ci abu kaza kake daura abu kaza kake sa abu kaza wannan a duniya kenan amma a lahira babu haramun shi sa ku ji an ce a cikin aljanna har da giya eh fiha anharun min khamarin min khamrin ladhatin lisharibina a cikin aljanna akwai giya amma mai zaki ba irin giyar duniya mai daci ba eh mai zaki saboda haka zamu sha giya aljanna insha Allah ta'ala eh zamu sha giya amma aljanna insha Allah ta'ala ko ku ba ku sha ba yawwa ni dai zan sha insha Allah ta'ala saboda haka aljanna a aljanna babu babu haramun duk abin da ranki yake so Allah madaukakin sarki zai baki saboda haka ki kyale san zuciyarki a duniya a rewa ki rabu da san zuciyarki a duniya ki samu san zuciyar san zuciyarki a lahira amma wallahi duk mutumin da bai san zuciyarsa a duniya to ko shakka babu zai asara san zuciyarsa kuma a lahira wannan ita ce ka'ida Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abu na ƙarshe da zan ambata shine wannan ayar ta innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaduna wasu daga cikin malamai suka ce ta sauka ne game da annabi Isa da Uzair da mala'iku lokacin da mushrikai suka ce ai annabi Isa da annabi Uzair da mala'iku su ma an bautata musu saboda haka su ma duk za a tattara su a sashi a sashi a cikin wuta da wanda suka bautata musu sai Allah ya ce ai innal ladhina sabaqat lahum minal husna ai waɗanda alhusna ɗinsu ta gabata a wajenmu to su waɗannan ababen kautawa ne daga wuta kun ga annabi isa yana cikinsu annabi uzair yana cikinsu mala'iku suna cikinsu su ba sa cikin wanda za a kai su cikin wuta kuma babban malami ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wata nur yake cewa ai wannan musu ne ma da jayayya irin na wancan mutumi abdullahi bin zabara ya ce saboda abinda Allah ya faɗa a cikin ayar cewa inna kun wa ma ta abudu ne ya ce haƙiƙa ku da abinda kuke bautatawa bai ce inna kun wa man ta abudu ba sai nuna ashe da masharkan maka ake masharkan maka kuma a ƙa'ida mai suke bautatawa gumaka ne wanda ka takwaye na da duwatsu kamar yadda muka ambata a baya to ya za a ce inna kun wa ma ta abudu ka kawo annabi isa a ciki ya za ka kawo annabi uzair a ciki ya za ka kawo mala'iku wanda su duk za a kira su za a kira su ne da damirin abin da ke da hankali sai a ce wa man ta abuduna ya ce saboda haka wannan ko shakka babu kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa innahum illa a balhum qaumun khasimuna mutane ne kawai masu iya musu da jayayya to musun ne da jayayya ya motsa amma ko shakka babu alaka tsakanin mata abuduna domin ta abuduna Allah maɗaukin sarki ya samu dace za mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe za mu tashi aya ta ɗari da uku abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah